وبركاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون فإن كل محب ينشغل بمحبوبه فيلهج بذكره ويدندن بكلامه ويسعى جاهدا لمعرفة أخباره وأحواله ويجتهد في تقليده والتشبه به كرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا واجتبى منهم من خصه بالنبوة والرسالة واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد بن عبد الله صفوة بني هاشم فهو خير من خيار اختاره الله لهذه الأمة لهدايتها إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم فكانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وشكرا ودعوة وحلما وابتلاء وصبرا تحلى فيها بخلق سام وفعل محمود شمائله عطرة وسيرته حافلة قال ابن قيم رحمه الله اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها عنه قال عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم متفق عليه قضى قريبا من شطر زمن رسالته يدعو لأمر واحد هو أعظم أمر أمر الله به من لم يستجب له فيه خلده الله في النار وحرم الجنة عليه استفتح رسالته به وقام على جبل الصفا وقال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كثير التعبد لله قام بالطاعة والعبادة خير القيام قدماه تتشقق من طول القيام في ركعة واحدة قرأ البقرة وآل إمران والنساء وكان جميل الصوت في تلاوة القرآن كما قال البراء رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه خاشع لله يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء ولسانه لا يفتر عن ذكر الله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم وقال ابن قي وقال ابن عمر رضي الله عنه إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يحب الصلاة ويوصي بها قال أنس رضي الله عنه كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين موته الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه أحمد يقينه بالله عظيم موقن بأن كلام الله فيه شفاء إذا مرض يرقي نفسه بكلام الله قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفض متفق عليه ونهى عن إطرائه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة قال لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يتلطف في تعليم صحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم أخذ بيد معاذ وقال له والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه النسائي لا يعنف ولا يتكبر بل صدره منشرح لكل أحد دخل رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رجل قريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم أيها الأحبة في الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمث الأخلاق ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ وحياؤه أشد من الأزراء في خدرها عف اليد لم يضرب أحدا في حياته قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق الوجه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم واصل لرحمه صادق في حديثه قاض لحوائج المكروبين قالت له خديجة إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب, على نوائب الحق إخوة الإيمان فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه قال لأبي ذر رضي الله عنه إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم رقيق الكلب رفيق بمن تحته خدمه أنس رضي الله عنه عشر سنين فما قال له أف قط رحيم بالضعفاء والمرضى أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم رؤوف بالناس شديد الحلم بال أعرابي جهلا منه في مسجده صلى الله عليه وسلم فتناوله الناس فقال لهم دعوه حتى يقضي بوله وهريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين, ميسرين ولم تبعثوا معسرين معسرين بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري كثير البذل والعطاء لا يرد سائلا ولا محتاجا كما قال حكيم بن هزام رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه كريم اليد واسع الجود جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين يجل صحابته ويعظم مكانتهم وإن كانوا حديث السن قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو لم يتجاوز حين ذاك الثامنة عشر من عمره أوصيكم به فإنه من صالحكم رواه مسلم وفي مع صحابته لم ينس فضلهم وإيثارهم آخر يوم سعد فيه المنبر صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالأنحار أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي أي جماعتي وموضع ثقتي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم رواه البخاري وحفظ لخديجة مواقفها العظيمة وبذلها السخي وعقلها الراجح فكان يذكرها بالخير بعد وفاتها ويصل أقرباءها ويحسن إلى صديقاتها أيها المسلمون ومع إذم أعباء ما أوكل إليه من الرسالة كان جميل العشرة كان جميل العشرة مع أهله متلطفا معهم فإذا دخل بيته كا يكون في مهنتهم رقيق مع أولاده وأحفاده مكرم لهم وإذا دخلت ابنته فاطمة رضي الله عنها يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه الذي يجلس فيه وكان يضع الحسن على عاتقه فيقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه ذاق من الحياة مرها ولأواءها قالت عائشة رضي الله عنها إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء متفق عليه لاقى من المح من المحن والشدائد أشقها نشأ يتيما وأخرج من بلده وهوصر في الشعب ثلاث سنين واختفى في جار ومات له ستة من الولد وتبعه قومه في, مهج في مهاجره وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وسقي الصم وعمل له السحر ومع ما لاقى من تلك المصائب وغيرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفائلا في حياته ويقول يعجبني الفعل والكلمة الحسنة متفق عليه إخوة الإيمان أعرض عن الدنيا ورجا ما عند الله فكان يقول ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ففارق الدنيا ولم يخلف شيئا من حطامها قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وصفه علي رضي الله عنه بقوله لم أر قبله ولا بعده مثله فبينما صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونسها لأمته ومن وفاء الأمة له أداء حقوقه من الإيمان به والتصديق بما جاء به فقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا تقديم حبه على جميع المحاب قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالد ووالده والناس أجمعين متفق عليه ومن واجبات الأمة ومن واجبات الأمة في في جنابه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن أصول الشهادة له بالرسالة ألا يعبد الله إلا بما شرع وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومهدثات الأمور ومن محبته صلى الله عليه وسلم قراءة سيرته ومعرفة هديه في كل حين ونشر دعوته وسنته في الآفاق ومن جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في عباداته ومعاملاته نال الفلاح والرضا كما قال الشاعر لقد فاز من كان الرسول إمامه فقاد به نحو النجاة زمامه وكل من استعصى عليه أنامه تسير رياح النصر شهرا أمامه فأعداؤه ما بين خوف وذلة سعادة الدارين عباد الله بطاعته صلى الله عليه وسلم وعلى قدر متابعته تكون الهداية والعزة والنجاة قال الشاعر لقد بهر الأنوار نور شعائه وقام بأمر الله جهد ابتلاعه فلا خير إلا في مسير اتباعه سعادتنا مشروطة باتباعه وهل يثبت البنيان إلا على الوسط ومن ومن أطاعه صلح دينه وحصن الدنيا وانشرها صدره ومن أحب أن يكون رفيقه في الآخرة فليكن مقتفيا أثره مستنا بسنته معرضا أما يناقض الشهادة له بالرسالة قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خطبا متيو ɗoriya ce akan huɗubar da malam ya gabatar satin da ya gabata game da abin da ya shafi ɓangare na biyu mai matuƙar mahimmanci daga cikin 'yan tagwayen kalmomin nan guda biyu kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah a satin da ya gabata mun ji wasu daga cikin wato wato sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaɗan daga cikin ainihin tarihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yau kuma sai hudubar ta karkatar da akala zuwa ga wasu cikin halaye da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hudubar ta larabci ta kunshi abubuwa da yawa amma zan yi kokarin takaice sakon da ke cikin ta cikin yan kalmomin nan da zan faɗa insha Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai yawan ibada ne da bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya kai da fata wajen yi wa Allah da'a da bautata masa mafi alkhairin tsayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai lokacin da ya yi sallah ya karanta kusan hizifi goma a cikin raka'a guda domin ya karanta suratu al-baqara ali imran da suratu nisa idan ka kirga hizufuffukan da ke cikin waɗannan surori annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya cewa ya karanta ainihin wato izu goma hadda kusan rabi annabi sallallahu alaihi wasallam mai kushu'i ne a cikin sallah mai natsuwa ne domin ganawa da wanda yake yin sallah domin shi ya kasance annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da khushu'i yana nuna tsoron Allah a cikin sallarsa domin akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallah yana kuka ana jin rurun kirjinsa da rurun kukan da ke fita ka azizil mirjal kamar ta farfasar tukunya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar sallah yana ba wa sallah mahimmanci yana girmama sallah yana ɗaukaka matsayin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin wasiya da sallah ko da al'amura ne suka dagula masa lissafi ya shiga cikin damuwa yakan ce arihna bina ya bilal arihna biha ya bilal ka hutar da mu da wannan damuwar da muke cikin takata da sallah ya bilal domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya farin cikinsa da kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa a cikin sallah sabanin ni da kai da mun zo Allah Allah muke a yi sallar kwanciyar hankalin da nutsuwar da samun walwalar mu sai an yi sallama amma a lokacin kowa yana jin cewa kamar a cikin kurkuku yake a lokaci guda kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu lokacin da yafi samun kwanciyar hankali yafi samun nutsuwa yafi jin daɗi irin lokacin da yana cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da cutar ajali ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ta yawan maimaitawa yawan wasiyar da yake as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku lura da sallah ku rike sallah ku kuma kula da abin da Allah ta'ala ya danka muku amana a ƙarƙashin ku abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsantsar yaƙini game da ubangiji subhanahu wata'ala yaƙinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Allah mai girma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da larura ce ta kama shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta wasu surori daga cikin zancen Allah madaukakin sarki kamar yadda ya tabbata na Aisha tace idan ba shi da lafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta muawwizat ya ainihin wato tofa ya shafa a jikinsa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wuce iyaka ya hana a yi azarbabi wajen yaban annabi wajen yabansa sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku wuce makaɗi da rawa kar ku wuce gona da iri kar ku ƙetare iyaka wajen yabona kaman yanda nasara suka yi wa annabi isa ɗan maryam suka rasa me za su ce wa annabi isa su ƙure su ƙure maleji wajen yabansa kawai sai suka ce ɗan allah ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ka game da Yahuda ya ce su ma da suka tashi sai suka wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah suka rasa wani irin yabo za su yi wa Uzairu sai suka ce kawai dan Allah ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a wuce makaɗi da rawa kar a wuce kar a yi azarbabi wajen yabansa a fada irin abin da yahudawa suka fada game da uzair a fada irin abin da kiristoci suka fada game da ainihin wato annabi isa alaihi salam a lokaci guda kuma kar a yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wauta kar a yi wa manzon allah jafa'i kar a jingina kalmomi na kazanta da kaskanci ga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sunan yabo ko da sunan ainihin wato bege sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi min haka kamar yadda yahudu da nasara suka fada cikin wannan ramin abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne wajen karantar da sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bayyanar da kaunarsa ne ga sahabbansa akwai lokacin da ya rike hannun Mu'az bin Jabal radiyallahu an yace ya Mu'az na rantse da Allah ina kaunarka dan haka karka kuskura ka bar wannan zikirin bayan kowace sallah Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam baya girman kai zuciyarsa a wanke take kirjinsa a buɗe yake sallallahu alaihi wasallam ga kowa baya kwana da kowa a cikin zuciyarsa bayi da gilli game da kowa a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon koyi da waɗannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mafifitan ɗabi'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam baya alfasha baya son kuma ai alfasha sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya ya fi budurwar da take killace a cikin gida kunya sallallahu alaihi wasallam na daga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawa kunya Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace annabi sallallahu alaihi wasallam mai sadar da zumunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiyar zance ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai biyan bukatun waɗanda suke cikin damuwa ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na Khadija ta girmama shi ta ba shi wannan taken ta ce kai mutum ne mai sadar da zumunci kai mutum ne mai taimakawa marashi kai mutum ne mai gaskiya mai ɗaukan ɗawainiyar jama'a Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa taɓar da duk wanda ya zama wannan shi ne halayensa ba kamar yadda wannan ya tabbata cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasiya game da makwabtaka ka duba yadda makwabtaka ta taɓarɓare a yau makwabtaka ta lalace manzon Allah da kansa ya ce mala'ika jibrilu bai gushe ba yana jaddada mun duk zuwa yana nanata mun makwabtaka fa a kula da makwabci fa a kula da makwabta fa arba'in dama arba'in hagu arba'in gaba arba'in baya ka kula da su fa har sai da ya tsammaci kai ko daga ƙarshe za a ce in mutum ya mutu cikin jerin magadansa a tattaro har da makwabtansa suna ciki saboda girman makwabtaka saboda mahimmancin makwabtaka ka duba yadda makwabtaka ta zama a yau to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan makwabtakarsa har da waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata makwabtaka ya ziyarci wani ba yahudi ɗansa ba shi da lafiya ya je wajen wannan yaron yana kwance ya yi matallan musulunci da kyawawan ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya ce ba ka da zaɓi a tsaye abil qasim sallallahu alaihi wasallam ka bi manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam yana karbar kalmar shahada ba dadewa ya cika akan ainihin wato kyawawan ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai taushin zuciya ne ga waɗanda suke karkashin sa baya gallaza musu dan Allah ya ɗaukake shi a kansu yana tausasawa wato almajiransa yana tausasawa ma'aikatansa yana tausasawa duk waɗanda suke karkashin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam mai tausayin raunana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tausayawa marasa lafiya ne har umarni ya bawa limamai yace duk wanda zai limanci ya takaita wa mutane domin akwai marasa lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai masu rauni akwai tsofaffi akwai ƙananan yara akwai mata in za ka yi sallah kai kadai ka faro daga fatiha nasi ka taho zuwa nasi baka da matsala kai kadai kake sallah amma za ka jagoranci mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa limamai fiqhun yanda ake limanci saboda ainihin iya jagoranci da tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba marwaci bane manzon Allah mai yawan kyauta ne mai yawan kyauta ne ya fi iska sakakkiya kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ba aje waye ba kamar yadda wani mawaki ke cewa ba aje dukiya wato yayi ba shi dai kyauta yayi khairul khalqi an ka ba manyan ayoyi ba tarawa yayi aje ba kyauta ya dinga yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya mayarwa wanda yazo nema wajensa baya mai da shi baya mayar da mabukaci ko bai samu duka ba zai samu abin da ya samu ko kuma ya tura shi wajen wanda zai bashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu a wajensa sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana girmama sahabbansa har da ƙananan cikinsu yana ɗaukaka matsayinsu akwai lokacin da ya gaya mu'a wato ya gaya wa usama bin zaid lokacin bai wuce shekara goma sha takwas ba ya shugabantar da shi ya ce ku yi masa ɗa'a ina muku wasiya game da wannan usama bin zaid shekararsa goma sha takwas ya ce domin yana cikin salihan salihan bayan cikinku in Allah ta'ala ya ɗaukaka mutum ba a kallon shekarunsa in Allah maɗaukakin sarki ya bawa wani mutum baiwa a yi ƙoƙari a moru wannan baiwar kar a kalli shekarunsa in ana kallon shekaru to ƙila ni kaina da ban tsaya na yi abin nan ba shugabannin duk da kake gani suna shugabanci jagororin duk da suke jagoranci kowane irin nau'in jagoranci ba dan sun fi kowa shekaru ba ba dan sun fi kowa lafiya ba ba dan sun fi kowa abin nan ba jagoranci Allah ta'ala ne yake ɗaukan sai danka shi ga wanda ya ga dama dan ya jarabce shi shi kuma ya kuma jarabci wayanda aka shugabantar aka shugabantar da shi a kansu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wafiyun mai cika alkawari baya manta alkhairi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kyautata masa sai ya saka masa annabi sallallahu alaihi wasallam baya manta alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan rasuwan na khadija ya ci gaba da sadar da zumunci da yan uwanta akwai lokacin da khalat wato halatu ta shigo yace allahumma halatu bintu khuwailid yar uwan na khadija ce yakan tashi shimfiɗa musu shimfiɗa su zauna yakan aika da sadakoki zuwa ga ƴan ainin ƙawayenta sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda irin alkhairin da nana Khadija ce masa lokacin da kowa ya janye tallafi ya janye gudunmawarsa wajen mara wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tattare da nauye-nauye irin na isar da sakon musulunci da na manzanci amma a haka mai kyakkyawan mu'amala ne in ka shiga gidansa sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kusan da dama kuma akan samu wannan kurakuran mutum ya zama kendir ya dinga haska wasu yana kona kansa ka samu malami ko limami gidansa a wargaje amma kullum yana kokarin isar da sakon musulunci zuwa ga ainihin mutanen da suke waje annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka samu malami ko wanda yake jagora mai mummunan mu'amala da rashin dadin zama tsakaninsa da iyalansa in a gidansa za a ba da recommendation a kansa to za ku daina bin sa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam karatu ne da aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ka shiga gidansa zaka iya samun sa yana tankade zaka iya tarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana shara har yanzu sunan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi shara bai sauke masa matsayinsa daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ala gafarta malan dan ka taya mata ka rude dan ka taya ta shara dan ka taya ta wanke wanke dan ka taya ta yi wa yara wanka kana nan sunanka mai gida har yanzu sunanka bai canza ba صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من ذن الله صلى الله عليه وسلم مي توسيني دجين كي تارد آيانسا دجيكو كنسا ينا جرم ماسو ينا قونا سبالي في بني كقونا تي آيانكا كقونا تي جيكو كنكا كجاوس أجكنكا sallallahu alaihi wa alihi wasallam na na Fatima takan zo annabi ya je ya taro ta ya shigo da ita ya zaunar da ita yarsa ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka mu koyi irin waɗannan kyawawan ɗabi'u irin kyawawan ta'adu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yayi wa ainihin wato makawiya irin ka ɗauki yaro ka ɗora shi akan wuya haka ya ɗora alhassan radiyallahu anhu yace ya Allah ina kaunar wannan yaron Allah ka kaunace shi dan ka kaunaci danka ba illa bane dan ka kaunaci jikanka ba illa bane yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na musulunci ka ja 'ya'yanka a jikinka ka dinga sumbanta su ka dinga tattaunawa da su kana jin abin da ke damun su wanda galibin taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewar al'amura galibi iyaye suna ba da gudunmawa domin suna nesanta 'ya'yansu da su ka zama wani dodo in ka shigo shi kenan kowa sai a yi ɗif maza kurum mata kurum sai a yi shuru gidan saboda ka shigo gidan an daina hira an daina walwala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka je gidansa ka koyi yanda ake soyayya ka koyi yanda ake zamantakewa ka koyi yanda ake zama da iyali ana tallafa musu ana agaza musu sallallahu alaihi wasallam tattare da haka manzon Allah ya dandane dacin rayuwa ya sha wahala nana Aisha da kanta ta ce akan yi wata guda cur ba a katta ashana an kunna wuta ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ci dabino a kora ruwa wannan yana nuna mana yadda sunnan rayuwa take ka koyar da iyalanka irin wannan kai ma ka tafi akan wannan in kana sama Allah ya sako da kai haƙura sauka ka tsaya yanda kake kar ka ci gaba da zama a yanda kake ka ce ba za ka sauka ba domin Allah ya sauko da kai za ka shiga cikin matsala annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manyan masu kuɗi cikin sahabbansa amma bai tarbiyantar da su ko bai tarbiyantar da kansa ya je nema wajen su ba sai a kwana a tashi a kwana uku ba a dora girki ba na Aisha ta ce akan yi wata ba a dora girki ba a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗanɗani jarabobi da ibtila'o'i da musibu mafiya ɗaci annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko kamar yadda mala ya karanta da musa tun da ya gabata ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi maraya bayan ya tashi maraya garin da aka haife shi ya gagare shi dole ya yi hijira bayan ya yi hijiran waɗanda suka addabe shi anan kuma suka koma can suka yaƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallam an kulle shi a shi'ib wani lungu shekara uku ba siye ba siyarwa ba shiga ba fita sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa guda bakwai cikin guda bakwai guda shida gaba ɗaya Allah ta'ala ya kwashe su bayan haka sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka shayar da shi guba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka yi masa sihiri aka yi masa tsafi duk irin wannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan mu'amaloli irin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai tanadin da Allah ta'ala ya masa wato ba za ka samu ɗaukaka ba sai ka shiga gwagwarmaya in haka kawai aka turo ka aka baka ɗaukaka to ba za ka gane kimarta ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da Allah ta'ala ya share masa hanya sannan kuma sai ɗaukaka ta biyo baya sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka al'umma tana da alƙawari annabi yana da alƙawari da ya wajaba al'umma ta cika masa a gurguje daga ciki haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam akan mu yin imani da shi da gaskata shi gabatar da soyayyarsa akan soyayya duk wani abun so ka fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyalanka fiye da iyayenka fiye da duk wani wanda ka sani fiye da dukiyarka fiye da duk abin da ka mallaka wannan in baka yi haka ba baka zama mai imani ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku zama masu imani ba har sai na fi soyuwa a gare ku sama da ƴaƴan da kuka haifa sama da iyayenku da suka haife ku sama da duk wani wanda kake kauna a duniya in har ka fifita soyayyar wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fadi Allah madaukakin sarki ka samu ci jarabawa daga cikin haƙƙin manzon Allah akan mu shine yi masa da'a cikin duk abin da ya bada umarni yayi ma daɗi bai ma daɗi ba aka ce manzan Allah ya faɗa wannan shine kaunar ba da'awa bace a baki ba cewa kana son manzan Allah bane a baki kamar yadda alqadi ya ce cewa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar kaunar manzan Allah ga ka kankame sunnar manzan Allah gurgudu kana tabi da haka da kuma nisanta duk abin da annabi ya hana kar ka kuskura ka bautata wa Allah sai abin da ya zo ta shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin haƙƙinsa domin zaka gano waɗannan abubuwan da aka karanta da kuma yaɗa sunnarsa gwargwadon hali ko ka yaɗa a karatu in kana da karatu ko kuma in baka da karatu in an yi karatun kai ka sa a gidan rediyo ya yaɗu ko kuma ka sa a cikin kafofin yaɗa wato na zamani kafofin yaɗa abubuwa na zamani kai amfani da wannan wannan duk yana cikin yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun tsawaita saboda yanayi na ainihin wato kutuba din insha Allah za mu takaita anan Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam batanci kamar yadda muka ji kwanan nan abubuwa suna ta faruwa Allah madaukakin sarki kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah